لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن من أنجه وسائل التربية نسائه لقمان الحكيم التي وعظ بها ابنه وهي وصايا عظيمة في الأقيدة والسلوك والأقلاق والتي ينبغي لكل أب أن يحفظها ويأمل بها وهي في الجملة عشر وصايا منها ما هو صريح في الآيات ومنها ما يستفاد من السياق كما في سورة لقمان يقول الله جل جلاله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله أكبر بدأ يلاطفه ويأمره بأعظم الأمور وينهاه عن أقبه الخطور فهكذا الأنبياء والصالحون يأمرون أبناءهم بالتوحيد أولا وينهون عن الشرك ثانيا لأن حق الله أوكد الحقوق وبه قيام الأمور ومنال الحظوظ وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات اهفظ الله يحفظك اهفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث الوصية الثانية ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وهذا قول الله للآباء بعد أن قام الآباء بواجب بواجبهم من ترخيص من ترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوب أبنائهم الوصية الثالثة يا بني إنها إن تك مثقال هبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وفيها دعوة إلى الشعور بالمراقبة قال الله جل جلاله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ويقول جل جلاله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا وهذا أصل عظيم ويغفل عنه كثير من الآباء وهو مهم جدا وقصة عمر مع الأجوز شاهدة لذلك الوصية الرابعة يا بني أقم الصلاة قال تعالى في حق إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ويقول جل جلاله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وكان صلى الله عليه وسلم إذا هزبه الأمر قام إلى الصلاة الوصية الخامسة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال جل سلطانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وللحديث بقية اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وجعل أئمة اللهم آمين وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أيها الآباء الدعاء الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تهية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم اجعلنا منهم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ‘yan uwa yana daga cikin hanya mafi tasiri wajen tarbiyyantar da ‘ya'ya da zuri'a da ɗora su akan tafarki madaidaici wanda Allah ya shar'anta kuma manzanni suka karantar nasihohin da suka zo cikin kissar bawan Allah na gari wanda shine Luqmanul Hakim wanda Allah madaukakin sarki yayi masa sura a cikin Alkur'ani bisa ga zance mafi inganci ba dan kasantuwarsa annabi ba tare da cewa mafi yawan waɗanda ake yi wa sura a Qur'ani annabawa ne kamar suratu Nuh surar annabi Nuhu kamar suratu ibrahim surar annabi ibrahim kamar suratu yunus surar annabi yunus kamar suratu hud surar annabi hudu kamar suratu yusuf surar annabi yusuf kamar suratul qitali ko suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka Allah ya yi wa luqmanu sura sunanta suratu luqman tare da cewa luqmanin nan bisa ga zance mafi inganci shi ba annabi bane ne to amma malamai suka ce ba kadai sai ka zama annabi yake sa Allah ya maka sura a Qur'ani ba in kai wata bajinta bajintar da ta kai a yaba maka to Allah yakan yi sura da sunanka ya kawo labarinka dan yan baya su yi koyi da irin aikinka kamar yadda idan mutum ya fandare wa Allah fandararsa ta kai Allah yake so ya washe shi ya tsine mai dan yan baya su dauki izina to nan ma Allah yana iya masa sura kamar yadda Allah ya suratul kafirun sura ce ta kafirai kamar yadda ya suratul lahab surar abu lahab tabbat yada abi lahabin wa tab to shi kwa luqmanu an masa sura saboda nagartarsa saboda bajintarsa kuma abin da zai ba ku mamaki nagartar nan tasa ba fa ta yawan sallah bace ba fa ta yawan azumi bace a'a nagarta ce ta iya tarbiyyar iyali yadda ya kamata uba ya ɗora ɗansa a kan tarbiyya ta gari wannan shi ne abin da lukumanu ya yi fice da shi to da haka Allah ya gaya mana waɗansu kalmomi ko waɗansu wasiyoyi guda goma a dunkule na hanyoyin da ya kamata kowane uba ya bi idan yana so ɗansa ya zama nagari wanda irin wannan hanyoyi su ne lukumanu ya bi har ɗansa ya zama nagari kuma har Allah ya yaba masa kuma har Allah ya masa sura don mu karanta kuma a ci gaba da karantawa har ƙarshen duniya kuma a ci gaba da koyi da shi da haka ya kai uba mai albarka ya ke uwa mai albarka waɗanda kuke so ‘ya'yayenku su zama masu tarbiyya su zama nagari ku ci moriyarsu su ma su ci moriyar kansu wani ma ya amfana da su ku mutu su zame musu ku sadakatun jariya suna ci gaba da yin ayyuka na alkhairin da kuka dora su akai kuma ladansu yana kaiwa gare ku a kaburburan ku to ku kasa kunne ku ji waɗannan nasihohi ku ji waɗannan tsarurruka da ya kamata kowane uba ya san su kuma ya kiyaye ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cikin wannan wasiya yace wa idh qala luqmanu libni tuna yayin da luqmanu yace da ɗansa ya bunai ya kai ɗana la tushrik billah kada kai wa Allah shirka Allah ya ce wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu tana yayin da luqmanu ya ce da ɗansa a lokacin da yake masa wa'azi malamai suka ce cewa ya ne masa wa'azi ya nuna ɗan ya fanɗare ne da farko ƙila ya fara shaye-shaye ƙila ya zama ɗan sara suka ƙila yana gudun makaranta ƙila dukkanin wani aiki da ka sani mara kyau ɗan yana aikatawa ashe wannan abin da yake nunawa dan ɗanka ya lalace dan ka yi kuskuren tarbiyya a farkon lamari sai ɗanka ya bauɗe sai ya kama hanyar da ba ta daidai ba to ba korarsa ake a rufe ƙofar gida ba ba korarsa ake ba ba tsine masa ake ba ba baki ake masa ba ko ƴarka ce ta fanɗare ƙila tana yawo ƙila tana bin maza ƙila ma ta yi cikin shege to ba korarta ake ba dawo da ita ake yi jawo ta ake a jiki rarrashinta ake bahaushe ya yi azanci ya ce hannunka baya riɓewa ka yanke kayar ma'ana lallai ɗanka in ya fanɗare maka to bakinsa kuma kake ba bal ma daɗa jansa kake a jiki na tattauna da yawa daga cikin iyaye kuma na sha jin wannan maganar daga mabambantan iyaye ko daga wasu daga cikin mutane sukan yi ƙorafi ai ɗa idan ya fanɗare ya fi shiga rai to na tattauna da yawa daga cikin wasu iyaye dattawa akan wai da gaske ne haka idan ɗa ya fanɗare ya fi shiga rai iyaye masu hikima sukan ce a'a ba haka ba ne ta yaya za a yi fanɗararre ya fi shiga rai amma shi fanɗararre ba watsar da shi ake ba jansa ake a jiki ana ƙara ba shi kulawa ta musamman saboda tausayinsa ake shi ɗanka wanda ya shiryu ya kama turba ta gari ba ka da haufi ko yanzu ka mutu ka san insha Allahu rayuwarsa ta kama hanya amma ɗan da ya fanɗare idan ka kwanta bacci tunaninsa yana hana ka bacci idan ka tuno za ka mutu in dai kai uba ne mai hankali tausayinsa yakan kama ka ka rinka tuna yanzu wani in na mutu na bashi haka a wani hali zai rayu to wannan yasa iyaye na dauri masu hangen nesa bayan umarni na addini sukan ja fanɗararrun 'ya'ya a jiki sama da yadda suke jan nagari don tausayinsu don ba su kulawa ta musamman da haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce da aka ce lukumani ya ne wa ɗansa wa'azi suka ce ya fanɗare ne domin shi wa'azi kamar cuta ce duk daɗin wa'azi ba a yinsa sai in mutane sun kauce wa hanya idan mutane suna kan hanya mai wa'azi ba yi da abin faɗa kamar magani ne duk daɗin magani ba a shansa sai akwai cuta ba yadda za a in kana da hankali kawai saboda zaƙin wani magani ka je ka ɗauka kai ta hambuɗa alhalin lafiyar ka kalau to da haka da wa'azi da rashin lafiya ko da magani abokan juna ne duk inda ka gansu matsala ce ta samu to da haka lukumanu ya ne wa ɗansa wa'azi bayan ɗan ya fanɗare farkon abin da ya fara ce masa ya bunayya ya kai ɗana a cikin wannan kalma akwai tausayi akwai tausasawa akwai rarrashi akwai ja a jiki wanda wannan da yawa daga cikin iyaye yau suka rasa ‘ya'yansu suka nisa gare su wani ɗan baya son babansa ya dawo daga kasuwa saboda tsakaninsa da uban sai faɗa sai hantara sai kyara sai ɗaura fuska baya masa fara'a baya masa dariya kai wallahi wani mai gidan ba wai ƴaƴansa ba hatta matarsa in ya fita ba ta so ya dawo dan walwalarta sai in baya gidan matukar yana gidan dodo ne shi abin tsoro ne abin fargaba ne da ya shigo gidan farkon abin da yake fara sanar da su cewa gashi ya dawo buga kofar gida ko yin bal da abin kwashe shara wai dan a ji tsoronsa kai co iyalanka ba tsoronka ya kamata su ji ba ƙaunarka ya kamata su yi tausayinka ya kamata su yi shauƙinka ya kamata su yi kamata ya ce dukkan wani magidanci idan ya fita musamman a wannan hali da muke ciki iyalanka suna Allah Allah su ga ka dawo lafiya ƴaƴanka suna Allah Allah su ga babansu ya dawo lafiya ba su rinka gashi nan baba ya kusa dawowa ko ka ji uwa tana cewa ku yi sauri kafin babanku ya dawo to da an fara haka a gidanka to akwai matsala kuma ba kowa ya haifar da matsalar ba kai ne kai ne zaka saisaita yanayi ka daidaita yanayi in abin faɗa ya kama ka yi faɗa amma ba faɗan da yake nuna kiyayya ba faɗan da yake nuna tausayi faɗan da yake nuna ƙauna ko da bulala za ka yi wa ɗanka akwai bulalan da ya san ƙaunarsa ce amma yau da yawa daga cikin iyaye maza ko mata sukan daki ‘ya'yansu dukan da ‘ya'yan sukan kasa yadda a zuciyarsu cewa anya kwa baba yana so na ka daki ɗanka har ka karya shi ka ɗaura hannun ɗanka har ka tara masa jini ko wani abu makamancin haka ka kulle shi a ɗaki ka hana shi abinci ba a yin haka musulunci bai yadda da wannan ba shi duka hanya ce daga cikin hanyoyin gyara amma yana da ka'idoji matukar ya saba wa ka'ida to a madadin ya gyara barna yake yi da aka iyaye masu albarka mu kiyaye wannan mu dasa wa ƴaƴanmu da iyalanmu ƙaunarmu a cikin zukatansu ta yadda ko mutuwa muka yi za su fi mu takaici in rashin lafiya kake ƴaƴanka da matanka su fi ka damuwa da cutar da kake saboda sun san uba ne mai tausayi uba ne mai ƙauna miji ne wanda in an rasa irin wannan mijin an shiga bala'i an shiga tashin hankali amma ba ka kwanta rashin lafiya ba Allah Allah suke da su yadda kwallon mangwaro don su huta da kuda Allah ya kiyaye da haka luqmanu yace da ɗansa ya kai ɗana sai ce la tushrik billah kar kai wa Allah shirka to wannan shine mafi girman tushe na dukkanin wata rayuwa mai albarka dukkanin wata nasara da ake so a ci a duniya kuma nasarar ta dore to wallahi sai an gina ta akan kadaita Allah shi yasa mumini duk abin da ya rasa a duniya bai yi asara ba inda ya mutu da imani kafiri duk abin da ya samu a duniya ya yi asara inda ya mutu ba imani kenan wannan yana nuna maka imani shine ginshikin nasarar duniya da kuma nasarar lahira wajibi ne ga iyaye su san waye Allah su san me haƙoƙin Allah kuma su ɗora 'ya'yansu akan wannan yadda ɗanka yake da bukatar ya san Allah ya fi yadda yake da bukatar abincin da zaka kawo masa ya ci idan ɗanka bai san Allah ba ka kawo masa abinci ya ci to wannan abincin zai zama sinadari ne da zai fita ya ayyukan ta'addanci amma wallahi in ɗanka ya san Allah ya san tauhidi to ko da gidanka za a kwana da yunwa ɗanka ba zai fita ya sata ba saboda sanin girman Allah ballantana Allah ba zai taɓa barin ka ka shiga cikin mawuyacin hali ba matukar ka sauki haƙƙin da Allah ya ɗora maka game da kansa na kaɗaita shi da bauta da gujewa sanya masa shirka nawa ne yanzu daga cikin iyaye suke zaunawa da 'ya'yansu suke tambaye su waye Allah me ake bautawa nawa ne iyayen da suke jin 'ya'yansu suna waƙoƙi na shirka suke kiransu su gyara musu kaico da yawa daga cikin iyaye su suke siyo irin waɗannan kasuna na waƙoƙin shirka da ake ɗaukar haƙƙin Allah ake bawa wasu su kawo gidajensu su kunna kaga ka rusa gidanka da kanka ka ci amanar kanka da kanka ka cutar da kanka da kanka da hannunka da kudin aljihunka da aka mi hattara mu duba mu ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da annabi ibrahim zai bar duniya ba abin da hankalinsa ya dawo zuwa ga kai sai tunanin in ya mutu mai 'ya'yansa za su yi na addini annabi yaqub jikan annabi ibrahim ne tare da basu haɗu ba a tarihi annabi yaqub bai ga annabi ibrahim ba kakansa kenan amma ya gaji wannan wasiya shi ma ta hanyar babansa ishaq wanda wannan wasiya ita ce wasiyar annabawa duka annabi ibrahim ya tara 'ya'yansa lokacin da ajali ya zo masa yaqub ya tara 'ya'yansa lokacin da ajali ya zo masa domin allah ya musu albarka da 'ya'ya dukansu suka ce ya ma ta'buduna min ba'di idan muka mutu me za ku bautawa wani addini za ku yi da yawan iyaye wannan baya tunaninsu yana raye ma bai san mai ɗansa yake ba da sunan addini bai dame shi ba ya mutu ba ruwansa to kana cikin matsala domin idan ka mutu ka bar ɗanka a kan iska ba ka san me yake bautawa ba to kar ka ɗauka za ka je ka kwanta kabari ka kwanta lafiya walla ba za ka kwanta lafiya ba sai ka gwammace ina ma baka mutu ba kuma a ranar lahira kana daga cikin iyayen da ba za su taɓa so su haɗu da 'ya'yansu ba domin sun san in suka haɗu da 'ya'yan cikuma wuyansu za su yi suna neman haƙƙin da Allah ya ɗora musu a kansu wanda ba su sauke ba da haka annabawa sukan ce da 'ya'yansu bayan tarbiyyar da suka yi musu da kula da addininsu in suka zo mutuwa sai su tara su ce in muka mutu me za ku bautawa ƙalu 'ya'yan annabi ibrahim sun faɗi wannan 'ya'yan annabi yaqub sun faɗi wannan na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun ubangiji ce sai ga amsa ta yi kyau saboda yara sun samu tarbiyya iyaye sun sauke nauyi suka ce in kun mutu ma za mu ci gaba daga bautar ubangijinku ubangijin iyayenku wane da wane da wane ba za mu taɓa masa shirka ba to a irin wannan lokaci shine lokacin da uba zai yi farin ciki ya ji cewa ko yanzu ma ya mutu rayuwa ta yi kyau ba matsala da haka wannan yana daga cikin wasiyar iyaye na gari a lokacin da ajali ya zo musu da haka annabi yaqub annabi ibrahim luqman duk Allah ya gaya mana irin wannan tsayawa da suka yi tsayuwar daka wajensu da sun dora ƴaƴansu akan turba madaidaiciya duk wani alkhairi da kasan zuri'ar annabi ibrahim ta samu wanda cikin mafi alkhairin da zuri'ar annabi ibrahim ta zo da shi a duniya shine samuwar manzan allah a cikinsu manzan allah yana ba da labari akan kun san menene asalin samuwa ta sahabbai suka ce a'a sai ya ce ana da'awatu abi ibrahim addu'ar babana ibrahim ce ta ci allah ya fito da ni daga tsatsansa domin annabi ibrahim bayan ya gama gina ka'aba sai ce rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ya allah kuma a wannan gari da na gina da umarninka ka tashi wani zakakurin annabi dan cikin garin yatlu alaihim ayatika wanda zai rinka karantar da su ayoyinka wa yuzakkihim ya rinka koya musu kyawawan dabi'u dan su gyara hali wa yu'allimuhum alkitaba kuma ya sanar da su ma'anonin littafi bayan ya koya musu karanta shi innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne babuwayi wanda babu abin da ke gagararsa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sanadiyar wannan addu'a ta annabi Ibrahim sanadiyar ta Allah ya tashe ni a cikin mutanen Makka to kaga kenan kafa ƴaƴa a cikin tauhidi yana sa kullun al'amarin zuri'a kai ta burin kasa wanda ba a tsammanin za a samu ma a cikin ƴaƴanka sai a samu kai kila ka rayu kana ta wahalan neman kuɗi so kake kai kuɗi idan ka ɗora 'ya'yanka akan tauhidi ko ka mutu talaka sai Allah ya tashi mai kuɗi wanda ya fi kowa kuɗi a garinku a cikin 'ya'yanka bai gaji kuɗin ba amma ya gaji albarkar da tana iya bayar da duk abin da ake nema a wajen Allah har sama da kuɗi ma ita ce annabta sakamakon tauhidi kila zai yiwu kai ba kai sarauta ba amma sakamakon riko da tauhidi sai Allah ya sa a 'ya'yanka a samu sarki domin annabi Sulaiman yana daga cikin jikokin annabi Ibrahim Ibrahim ba saraki bane amma Sulaiman yayi sarauta duk duniya ya mulka annabi Dawud baya daga yana daga cikin ƴaƴan annabi Ibrahim annabi Ibrahim ba saraki bane bai yi sarauta ba amma ɗansa Dawud yayi sarauta duk me ya jawo wannan shine tauhidin da Ibrahim ya gina ƴaƴansa akai sai albarka ta yi ta fita daga cikin su sannan in ƴaƴa mata ne in ka ɗora su akan tauhidi duk talaucin duniya ba za su yi zina don su samu abinci ba ba za su zubar da mutuncinsu don su samu abin duniya ba na na maryam ya ce daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim zuri'ar gidan ibrahim ce amma duk inda allah zai buga misali na kame kan ya mace sai ya buga da maryam wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin wallati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين فذاك توحيدي شيني أساس دكا وانا البركة ذاك إياي ما سو البركة فرقوان أبن دزام دسا يا أمو أكي سنن الله كدي تاشي guje wa sanya masa shirka wannan shine ginshikin samun dukkanin wata daukaka ginshikin samun dukkanin wata albarka wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا سيتي يعبدونني لا يشركون بي شيئا Allah ya ce wa adallahu allazina amanu minkum Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imanin cikinku wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari la yastakhlifannahum fil ardi sai ya dora su a duniya ya ba su damammaki kama stakhlafal lazina min qablihim irin yadda ya dora wanda suka gabace su kuma su ma ya ba su damammaki ya ba su madafin iko sai Allah madaukin sarki ce wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum kuma sai ya tabbatar musu da addinin nan nasu wanda ya yarje musu sannan yace wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan kuma sai ya musanya musu da zaman lafiya bayan halin tsoro da tashin hankali da suke ciki amma da sharaɗin ya abu dunani la yushriku na bi shay'a in dai za su bauta min ba za su rinka hada ni da kowa ba to dukkanin wani alkhairi ubangiji ya ce yayi alkawarin zai ba mu Allah madaukakin sarki ka ba mu dan rahamarka da haka annabi luqmanul hakim yace da ɗansa kakkai shirka domin shirka ita ce mafi girman zalunci Allahu akbar yayin uwa masu albarka al'amarin tauhidi al'amari ne mai girma kuma al'amarin shirka shine mafi hadarin al'amari duk mutumin da yake so ya lalata kansa wallahi ya kama hanyar shirka ubangiji madaukakin sarki ce wa mun yi shirk billah duk wanda yake shirka wa Allah faka annama kharra minas sama bala'in da ya ce fa kansa kamar ya sulmiyo ne daga sama a zamanance mu ce kamar a yi haɗarin jirgin sama da shi duk mai hankali ya sani babu haɗari mafi haɗari irin haɗarin jirgin sama domin ɗaruruwan mutane suke mutuwa rawuka ne ɗaruruwa suke salwanta to Allah ya ce haɗarin shirka kamar haɗarin jirgin sama ne kuma jirgin saman in ya tashi faɗo da mutum ya zama ba ma a gari zai faɗo da kai ba a wani daji akan wani tsauni ka faɗa kan dutse kai fata-fata to wannan hadarin da dan adam ya fi ganin shirrinsa a ido tunda yana faruwa shine makamancin hadarin shirka ga wanda yake yi zaka fadi ne ka kira sunan wani ba Allah ba zaka yi rantsuwa ne ka kama sunan wani ba Allah ba zaka yi roko ne ka ce wane yi min a madadin Allah ko da wannan nan annabi ne ko mala'ika ne domin Allah madaukakin sarki ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa'in fa'alta fa'in na ka izan minan zalimi kada ka yadda ka rinka kiran wanda ka san ba zai amfanar da kai ba ba kuma zai iya hana cuta ta same ka ba in kai haka ka jefa kanka cikin zalunci to da ka ya'yan uwa mu guji shirka matukar muna son al'amuran musu gyaro mu dora ya'yanmu akan tauhidi matukar muna son su samu dukkan alkhairi matukar muna son tarbiyyar su ta yi kyau hadisi ya tabbata cikin sunan na imamin tirmizi manzo Allah yana koyar da tauhidi ga yara kanana karka dauka sai mutum ya balaga ake koya masa tauhidi idan ya balaga bai san Allah ba rigima za ku yi ta yi da shi a ce masa kaza Allah ne kadai yake yi ya dage ya ce a'a shehunnai ma suna yi annabawa ma suna yi shi a tunaninsa ai kaunar annabi ce a ɗauki haƙƙin Allah a ba annabi wanda wannan ba haka bane in annabawa suna nan su suke fara faɗa da wanda yake ɗaukan haƙƙinsu yake ba wa Allah ko yake ɗaukar haƙƙin Allah yake ba su Allah makaɗaici ne ba shi da abokin tarayya duk wani wanda ba shi ba bawansa ne cikin ayyukansa ba shi da abokin tarayya kamar yadda ba shi da abokin tarayya cikin zatinsa da cikin sunayensa da sifofinsa subhanahu wata'ala da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan koya wa yara ƙanana tauhidi Abdullahi dan Abbas yace wata rana annabi ya goya ni akan jaki muna tafiya Abdullahi dan Abbas din nan har annabi ya bar duniya shekararsa goma sha uku bai balaga ba da haka kila yana shekara goma ko sha ɗaya ko tara ma wata rana annabi ya goya shi akan jaki sai ce ya gula ya kai yaro ƙarami inni uallimuka kalimat zan koya maka wasu kalmomi ihfazillaha yahfazka ka kiyayi Allah sai Allah ya kiyaye ka duk mutumin da yake so ya zauna lafiya duk mutumin da yake so hankalinsa ya kwanta duk mutumin da yake so ya fi ƙarfin makiyansa to yayi ƙoƙari wajen kyautata alaƙa da Allah idan ka rike Allah to duk wanda yake so ya cuce ka ko ya fi karfinka shi kuma Allah ya fi karfinsa sai Allah ya kame maka hannunsa amma kana abin da ka ga dama kuma ka tsokano rigima kuma ka ɗauka za ka sha Allah ba zai kyale ka ba Allah zai bakka da dabararka Allah zai bakka da magautanka amma matukar kana so Allah ya shigan maka faɗa to tsare masa haƙƙinsa na tauhidi kar ka haɗa shi da kowa in lokacin ibada yayi kar kai sanyin jiki tashi ka yi in aka ce maka abu kaza haramun ne duk yadda kake so yi kokari kaga ka bari to wannan zai sa duk lokacin da wata matsala ta taso maka da wacce ka sani da wacce baka sani ba Allah zai maka maganinta shine ma'anar ihfazillaha yahfazka ka kiyayi Allah sai ya kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tujahak annabi yace da Abdullahi dan Abbas ihfazillaha ka kiyayi Allah tajidhu tujahak zaka same shi ko da yaushe tare da kai yana baka kariya yana yayi maka damuwa yana baka lafiya yana baka kwanciyar hankali idan zaka samu matsala cikin wani lamarinka sai sauri ya gyara maka sai kaga kuna ta sabani da hasara kuna ta sabani da mummunar kaddara kaji an ce yana barin wajen abin ya faru ko abin yana faruwa ka zo to wannan yana nuna maka Allah yana kula da kai yana baka tsayi yana baka kariya sakamakon abin da kake yi na kiyaye dokokinsa to sannan sai manzo Allah ya ce da shi idza sa'alta fas'alillah ya kai yaro karami in zaka roka abin da babu wanda yake yin sa sai Allah kar ka yadda ka roki kowa sai Allah zaka roki arziki ba a roƙon arziki a wajen manzon Allah a wajen Allah yake roko ballantana wajen shehunnai kaga mutane suna ta zuwa kaburbura yara samari da 'yan mata suna kwantawa akan kaburburan shehunnai wai su ba su biyan bukata wani ya je da bukatar kuɗi shehun da har ya mutu kila a gidan haya yake kai kuma ka tafi neman kuɗi a wajensa a kabari in kura tana maganin zawo taiwa kanta mana ka tafi neman wai shehu ya kare ka daga wani hadari shi kuma hadarin mota ya ya mutu in yana kare hadari ya kare kansa mana ka tafi ya baka wata sa'a har ya mutu ko rumfa ko, ko tebur bai da shi a kasuwa wata sa'a zai iya baka ba wanda yake bada waɗannan sai Allah idan ka ce shehu yake bada waɗannan me yasa bai ba kansa ba waɗanda suka rayu kafin a haife shi waye ba su yanzu mu da bamu yadda da hakan ba kuma muke cikin rufin asiri waye ba mu mun tabbatar in shehu ne yake bayarwa mu ba zai ba mu ba kuma ba ma neman nasa na Allah muke nema ubangiji madaukakin sarki yace ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a yanzu wai daukaka suke nema a wajen mutane to duk wanda yake neman daukaka ya neme ta a wajen Allah fabtagu indallahi rizqa ku nemi arziki a wajen Allah domin ubangiji shine mai arzurtawa wai tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab in mulki kake nema ba wanda yake bada mulki a duniya Allah kadai shi yake bayarwa kulillahumma malikal mulki tu'til mulk in haihuwa kake nema ba mai bayar da haihuwa sai Allah ire-iren waɗannan abubuwa mu sani ba mai ba da su sai Allah annabawa ba sa bayarwa su kansu idan suna nema a wajen Allah suke nema annabi nawa ne yi ba shi da ɗa ya yi ta addu'a yana roƙon Allah daga baya Allah ya ba shi ɗa in annabawa suna ba da ɗa ba sai su ba kansu ba annabi Ibrahim da farko bai da ɗa daga baya Allah ya ba shi ɗa sai da ya wuce shekarun da ake haihuwa a al'ada sai da ya kai shekara ɗari da ashirin bai haihu ba annabi Zakariya Allah ya gaya mana irin yadda ya rinka hana idansa bacci yana ta addu'a Allah ka bani ɗa ashe wannan ya nuna annabawa su kansu in suna neman haihuwa wajen Allah suke koma to amma kai yau sai ka koma kana roƙon wasu waliyai wasu a ce maka ai jikokin annabawa ne suna bayarwa wallahi ba mai bayarwa sai Allah subhanahu wata'ala to da haka manzo Allah ya ce da Abdullahi dan Abbas in zaka roƙa yaro kar ka roƙi kowa ka roƙi Allah inda ana roƙon annabawa manzo Allah zai ce da shi ka roƙe ni domin annabi baya ɓoye gaskiya in gaskiya ne yin hakan wallahi zai gaya masa amma sai ce iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako cikin abin da ba ne iya taimakawa ka neme shi a wajen Allah Allah ne kadai mataimaki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da gaya masa wasu abubuwa masu matukar muhimmanci na aqida wanda ake so mutum ya san su tun yana yaro kafin ya girma dan rayuwarsa ta kyau wasiya ta biyu sai ubangiji ya ce wa wasainal insani biwalidayhi mun yi wa dan adam wasiya cewa ya bi iyayensa malamai suka ce ka'ida shine idan uba yana so ɗansa ya zama nagari kai ka nuna masa girman Allah ba girman ka ba duk abin da zaka gaya wa ɗanka na'azi ka ce Allah baya so Allah ya hana irin yadda za mu ga iyayenmu suna yi a da na tarbiyya a ce mai ƙarya ɗan wuta mai ƙarya zagin Allah duk suna haɗa ‘ya'yansu kai tsaye da wa Allah don su tsoron Allah ba tsoron iyayen ba amma kuskure ne a tarbiyya kullum ka rinka nuna wa ɗanka ya ji tsoronka ka cire Allah idan ɗanka kai yake jin tsoro to ya san akwai inda zai ɓuya baka ganinsa a gabanka zai maka abin da kake so in baka nan sai abin da yake so amma in Allah ka sa masa tsoro to ya san shi Allah ba inda ake shiga a ɓoyen masa to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yana ba wa iyaye satar ansa ne in kuka ce ‘ya'yanku su bi ni to ni kuma zan ce su kyautata muku duk mutumin da yake so tsarin tarbiyyarsa ya kyau to dole ne sai an ɗora na ƙasa ya bi na sama da haka tarbiyya take kyau in kana so tarbiyyar ‘ya'yanka ta yi kyau su girmama ka su mutunta ka su girmama mahaifiyarsu to farko ka fara nuna musu girman Allah shi dan adam halitta Allah ne ba kuma wanda isa ya sarrafa shi sai Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya zukatan bayi duka a ƙarƙashin juyawarsa da kulawarsa a tsakankanin yan yatsunsa guda biyu yake juya su yadda yake so to matukar kana so ka mallaki dan adam to haɗa shi da Allah idan ya san girman Allah to shi kuma Allah saboda kayi masa abin da yake so to shi kuma sai ya sa kai ma in kana da girma a cikin al'umma al'umma sai ta rinka ganin girman ka to da haka ya yan uwa Allah madaukakin sarki a nan tare da ya kawo wannan magana a cikin jerin gwanan wasiyoyin Luqman amma malamai suka ce wannan maganar Allah ce yace kuma mun yi wa dan adam wasiya ya bi iyayensa saboda wahalar da suka yi masa ta rayuwa abin lura a nan shine da Allah zai ce mun ce dan adam ya kyautata wa iyayensa sai da ya faɗi me wahalar da iyaye suka yi duk abin da za ka yi wa iyaye baka isa ka biya su ba kafin kai musu sun maka kuma duk wanda ya fara maka alheri komai kai masa baka iya biyansa ba iyayenka su suka dinka maka kaya kan ka dinka musu in ma kayi girman da kai zaka dinka musu kaya su suka fara baka abinci kafin ka basu in ma kayi arzikin da zaka ciyar da su a gidansu ka zauna kafin ka gina musu gida in ma kayi arzikin da zaka gina musu gidan to tuwon girma miyar sanama hal jaza'ul ihsan illa al ihsan to da wannan nake daɗa jan hankalin iyaye matukar kuna so ‘ya'yanku su girmama ku su mutunta ku to lallai ku kyautata tarbiyyarsu ku kyautata mu'amala da su sannan kar ku yi musu rowa kar ku yi musu kyashi ɗaya daga cikin manyan malamanmu Profesa Mansur Ibrahim Sokoto Allah ya ƙara masa lafiya yakan faɗi wannan maganganu na hikima yace baya taɓa manta su mahaifinsa ne yake gaya masa su yace na farko ka ba da bashi ka biya bashi sannan ka zubar ka ba da bashi ka biya bashi ka zubar ka ba da bashi shine kai wa 'ya'yanka tarbiyya ka kashe musu kuɗi duk abin da kake wa ɗanka bashi ne yana rike da shi ba rubutawa yayi ba amma kwakwalwarsa ba za ta manta ba babana ya yi min kayan sallah babana ya yi min kaza ya kai ni makaranta ba ni da lafiya ya nuna damuwa to duk lokacin da kai tsawon rai irin waɗannan abubuwan da kai masa sai sun dawo kanka sai ka dawo lokacin da shi zai ɗinka maka kaya to zai tuno kai ma wani irin kaya ka ɗinka masa masu tsada masu kima lokacin ka kashe kuɗi irin na matsayinka wajen ka tufatar da shi ko kai masa mugunta ya ka ba shi abinci mai kyau ka ba shi gwargwadon matsayinka ko ka ƙi ka yi masa rowa shi da uwarsa ka basu cikin yunwa wallahi sai ya yi ta tuno wannan a lokacin da zai biya ka bashi da haka in za ka rayu ka kiyaye wannan ka'idojin ka ba da bashi shine ka tsaya ka hidimta wa 'ya'yanka gwargwadon matsayinka gwargwadon ikonka don in kai tsawon rai za su biya ka da irin bashin da ka ba su ko ma sama da haka abu na biyu sai ce ka biya bashi shine ka hidimta wa naka iyayen don duk abin da iyayenka suka yi maka su ma bashi suka baka ka biya su kamar yadda kai ma kake ba wa 'ya'yanka bashi don su biya ka a nan gaba sannan sai ce ka zubar ka zubar shine duk abin da ka ci zubarwa kai amma da yawan mu mun fi son mu zubar sama da mu ba da bashin da za a biya mu sama da mu biya bashin da aka ba mu to wannan ka'ida ce da formula ta rayuwa in mun kiyaye ta za ta yi mana albarka Allah ya kara malan lafiya da haka wasiya ta uku ubangiji madaukakin sarki yace luqman yace da ɗansa ya bunayya ya kai ɗana innaha in takum mithqala habba ka sani duk wani aiki da zaka yi a duniya in ya kai daidai da ƙwayar jan kiyashi saboda kankanta fata kun fi sakhratin kuma ka yi shi a cikin duhun daji a cikin dutse ba wanda ya ganka shiga dutse kai kafu ya kai aw fi samawati ko ka hau sama kayi aw fil ardi ko ka tsaga kasa ka shiga kayi ya ati bi halla sai Allah ya zo maka da wannan aikin wata watan wata rana mana ka nuna wa danka tsoron Allah kada ya ji dan baya gaban mutane zai yi abin da ya ga dama a'a shine ash'uru bil muraqaba duk abin da bawa yayi ko a ina ne in na alheri ne duk yadda kake boye shi wata ran sai an gan shi in na sharri ne duk inda kake shiga kayi shi wata rana sai ya fito an gan shi shine Zuhair ibn Abi Sulma yace wa mahama takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha taqfa min an-nas tu'lami duk yadda dan adam yake da wata dabi'a in mai kyau ce in mara kyau ce in ma yana tsammanin mutane ba za su gani ba ko da ransa ko bayan ransa sai Allah ya tona to da haka ka rinka jin cewa babu inda zaka shiga ka boye wa Allah duk abin da kake yi Allah yana sane kuma yana tare da kai kuma zai bayyana na alkhairi ko kishiyar haka ubangiji ya ce wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fis samawati wala fil ardi wala asghara min dhalik wala akbara illa fi kitabin mubin Allah ya ce ba inda zaka shiga karanta alqur'ani ko kai wata hada-hada ko kai wata harkalla face muna tare da kai muna sa maka ido duk inda ka shiga muna kallon ka ko a sama ko a ƙasa kuma ka sani babu abin da yake subucewa Allah na aikin bawa ko mun kankanta sa ko mun girman sa a wata ayar Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke wa junan ku magiya da sunan sa kuma ku kiyayi zumunci kada ku lalata shi inna Allah kana alaikum raqiban Allah mai lura da ku ne da yawa daga cikin iyaye ba sa kula da wannan kuma abu ne mai muhimmanci kissa sayyidina Umar da wata dattijuwa shaida ce akan haka sai na umar wata rana yana yawo a cikin madina don ya ga halin da talakawansa suke ciki ba tare da an gane shi ba yakan ɓadda kama cikin dare ya rinka yawo lungu-lungu sako-sako yana ganin ayyukan da ake gudanarwa na gwamnati kuma yana jin labaran da mutane suke faɗa game da gwamnati to shine wata rana sai na umar ya zo wucewa ta bayan wani gida sai ya jiyo waɗansu muryoyi guda biyu a gidan wata tsohuwa da wata budurwa masu sana'ar sai da nono ne ita tsohuwar tana cewa budurwar yi sauri ki tatso nonon nan mu ƙara ruwa don yayi yawa kafin gari ya waye kar amirul mu'mini ne ya ganmu mana tsohuwar tana umartar yarinyar da ta yi algus sai ita yarinyar ta ce baba idan amirul mu'mini na baya ganin mu ai Allah yana ganin mu shikenan umar ya tafiyarsa da gari ya waye yasa aka zo aka taho da mutanen gidan dukansu aka kawo su fadarsa bayan an kawo su sai taron mata ne guda biyu ɗaya dattijuwa ɗaya budurwa sai ce jiya da daddare kun yi wata hira tsakaninku me ya faru sai tsohuwar ta ce kaji kaji abin da na ce ga kuma abin da yarinyar ta ce sai umar ya ce to abin da kika faɗa shi aka yi ko abin da yarinyar ta yi ta ce ai tana ce mana Allah yana ganin mu sai jikina ya sanyi sai ba a yi ba sai umar ya ce lalle wannan yarinya an yi yarinyar kirki ya ce ba dan na tsufa ba da ni zan aure ta amma yanzu ina roƙon alfarma a aura wa ɗana wane wannan yarinyar sai aka yadda aka aura wa ɗaya daga cikin 'ya'yan sayyidina umar wannan yarinyar ita ce ta haifi umar ibn abdul aziz khalifa na biyar da duniyar musulunci take tinkaho da shi ba sahabi ba ne amma ta fuskar adalci ana kwatanta shi da sahabbai shi ne shugaban ƙasar da yawa kansa wata ka'ida baya ɗaukan albashi a ƙarshen wata shi shi caye a kasa masa albashinsa rana-rana duk ranar da ya je aikin gwamnati ya tashi sai a bashi kuɗinsa sai ya tafi ya ce domin in na karɓi kuɗinku ban sani ba gobe in fito ko ba zan fito ba ta yi ba raina ya ƙare domin raina ba a hannuna yake ba to in na ci kuɗinku na ci haram shi ne mai mulkin da Allah ya yawaita masa 'ya'ya yana da yawan zuri'a amma da ya zo mutuwa aka duba inda yake aje kuɗi ba komai sai ministoci suke ba shi shawara ranka ya daɗe ga 'ya'ya da yawa kuma za ka mutu ba komai ba za a ɗan ɗebo wani abu daga taskar gwamnati ba sai ce a'a idan 'ya'yan kirki na haifa ne musu tarbiyya to Allah zai kula da su in kwa 'ya'yan banza ne ba yadda za in saci kuɗin mutane in ci in bar musu su ci ni kuma in je in sha duka a lahira sai karanto ayat suratul anfal inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin malamai suka ce wannan 'ya'yan nasa da ya mutu ya basu bai saci kuɗin kowa don ya ban musu ba sai da suka yi kuɗi na fitar hankali suna kyautar manyan kuɗaɗe amma shugaban da ya biyo bayansa shi kuma sai ya yi sata saboda ganin umar ya mutu ya bar 'ya'ya shi bai ban musu kuɗi ba shi sai ya yi sata shi kuma sai da 'ya'yansa aka gansu suna bara a kasuwanni to da wannan diya ta albarka ita ce sanadiyar samuwar umar ɗan abdulaziz wasiya ta hudu lukman ya ce da ɗansa ya kai ɗana ka rinka kula da sallah ya yan uwa masu albarka mun sha faɗa muna nanatawa duk ɗan da kaga ya lalace to asali iyayensa ba su kulla alaƙarsa da masallaci ba shi yasa ba ƙaramin alkhairi ba ne Allah ya kawo muku masallaci unguwarku ku kulla alaƙar ƴaƴanku da masallaci masallaci yana ayyuka masu ban mamaki na farko shaiɗanun da suke gidajenku masallaci yana korasu domin in dai ana kiran sallah sau biyar a unguwa aljanu ba sa zama a wajen manzo Allah ya gaya mana shedan in aka yi kiran sallah fita yake a guje gudu na tashin hankali har yana tusa to kaga idan ana kiran sallah sau biyar unguwanni da suke makotaka da masallaci an ba su tsaro daga shedan sannan ku lura da kyau duk wani mai aikin barna da an zo an dasa masallaci a unguwarsu a kusa da shi ko ya daina ne ko ya bar wajen ba tare da sai ka tashe shi ba wallahi ko ya daina ya gyaru ko kuma ya bar wajen amma masallaci baya makotaka da mutanen banza sannan masallaci yana sanya albarka da kimar kasar waje ta karu shi yasa za ku ga duk masu yanka filaye in suna son filayen su su daraja dole sai sun ware name masallaci akwai mawadatan da in suka zo su yan fili farkon abin da suke dubawa tazarar wajen da masallaci masallaci yana ƙara albarkar ƙasa to ire-iren waɗannan abubuwan da yawa sannan masallaci yana sa 'ya'yan unguwa su tashi da sallah matan unguwa su rinka kula sallah iyayen su rinka yin sallah a jam'i to al'amura sai su rinka gyaruwa da haka luqmanu ya gaya wa ɗansa lalle ka rinka kula da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin haka da Allah zai gaya mana kakan annabi daga cikin kakanninsa shine annabi Isma'il cikin yaban da Allah ya masa yace yana umarta iyalansa da sallah wa zkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa kana ya'muru ahlahu bis salati umarni da sallah wa amur ahlaka bis salati manzo Allah yace ku rinka umarnin ƴaƴanku da su rinka sallah tun suna yan shekara bakwai danka yana shekara bakwai zaka taho masallaci gaggawan me kake ruko hannunsa ai masa alwala fatal fatal ko ta wasa a taho da shi masallaci da haka har ya saba in bai saba ba sai da ya girma ya balaga to shine sallar za ta rinka bashi wahala saboda bata shiga jikinsa ba idan ku yaro ya kai shekara goma bai yi sallah ba manzo Allah ya ce a iya masa bulala ta ladabtarwa Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana dukkan wani aikin alfasha da aikin munkari duk abin da kaga ƴaƴa suna yi na alfasha da munkari sallah ce bata kankama a zukatansu ba kai har iyayen ma amma idan sallah ta kama zuciyar mutum to akwai laifi baya aurarka so da dama zaka ji mutane suna cewa malam ina aikata laifi kaza nayi nayi in daina na kasa sallah ce bata kama ka ba akwai laifuffukan da da sallah ake korarsu da ka ji wani laifi ya aure ka kayi kayi ka daina riki sallar walaha ka gani za ta kore shi saboda ka'idar inna salata tanha anil fahsha wal munkar to sannan sallah tana taimakawa cikin dukkanin al'amuran rayuwa ubangiji ya ce wasta'inu bis sabri was sala nana aisha ta ce manzo Allah ya kasance duk wani rintsi da ya shiga duk wata damuwa da ta dame shi tashi yake ya sallah kan ya idar Allah ya yaye masa ita wasiya ta biyar wacce akan ta zamu tsaya ta karshe ita ce luqmanu yake gaya wa ɗansa wa amuru bil ma'rufi duk inda kaga ana abu mai kyau ko ba a abu mai kyau da ya kamata a yi kace a yi duk inda kaga ana abu mara kyau wanda ya kamata a bari kace a bari wannan ba karamin ɗaukaka yake jawo wa ɗan adam ba al'umma gaba ɗaya tana samun ɗaukaka in tana umarni da kyakkyawa da hani gabaran aikata mummuna al'umma gaba ɗaya tana lalacewa in kowa zai zira ido ana yin ba daidai ba ba wanda zai magana Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar me yasa kuka zama fiyayye al'umma ko al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna me yasa banu isra'ilawa da suna da daraja amma daga baya suka fado kasa wanwar Allah ya ce saboda sun daina hana aikin banza in ana yi a cikin su kowa sai ya zira ido lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun Allah ya ce an tsine wa kafiran yahudawa bisa ga harshen annabi daud da annabi isa dan maryam saboda sun kasance suna aikata laifi kuma sun kasance yan ta'adda sai Allah ya ce laifin da ta'addancin kanu la yatanahawna an munkari in sun ga ana ba daidai ba ba ruwan kowa kowa in jifa ya wuce kanka ya fada kan uban kowa irin wannan ka'ida suka aiki da ita sai Allah ya watsi da su domin duk lokacin da ake yin ba daidai ba kace a bari ma'ana kana taya Allah kishi duk lokacin da kaga ba a daidai kace a yi kana taya Allah kishi to duk mai kishin Allah shi ma Allah zai kishin sa to wannan shi yake jawo daukaka da haka ya uwa masu albarka mu yi kokari mu aiki da waɗannan wasiyoyi gashi na kawo mana guda biyar in Allah ya kai mu a juma'o'i masu zuwa in dama ta samu za mu sake cike guda biyar ɗin Allah maɗaukin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantata iyaye masu albarka mu dage da addu'a tarbiya gagarumin aiki ce duk yadda ka kai da yin riko da sababi ba za ka iya ba in Allah bai shigo cikin lamarin ba da yawan iyaye suna kuskure suna ɗaukar wai wa ɗa addu'a sai in ya lalace sai kaga uba sai da ɗansa ya lalace sannan ya fara masa addu'a sannan yake neman a taya shi da addu'a shi ɗa tun kan ka haife shi kake masa addu'a manzo Allah ya gaya mana sanadiyar da yasa annabi Isa ya samu ɗaukakar da ya samu kakarsa ce take masa addu'a tun ba a haife shi ba shine Allah ya gaya mana iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka samiu du'a sai Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kafalaha zakariya har take cewa wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim daka tunkan ka haifi da zaka rinka Allah ka bani ƴaƴa na gari Allah madaukin sarki ka wa ƴaƴa na albarka Allah ka tsare mun su ba wai sai ɗanka ya girma ya fara lalacewa sannan ne zaka fara neman addu'a ko da Allah zai karba maka to shi Allah yana yi maka irin abin da kai ne yadda kai haka zai maka to shi ma sai jinkirta maka amsa addu'ar sai dan ya wahal da kai sannan in ma za a amsa addu'a sannan amsa addu'ar ta zo da haka mu kiyaye wannan Allah ya gaya mana bayin Allah na kwarai cikin addu'o'insu da suke keɓantattu suna cewa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun Allah ka ba mu cikin ƴaƴanmu da zuri'anmu abin da zai rinka faranta mana rai ba abin da zai tayar mana da hankali ba Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya wa qumu ila salatikum yarhamukumullah